نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المفتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته وسلم اللهم هبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والجيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi ina gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna yammacin ranar laraba takwas ga ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu februari miladiya haihuwa annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Alhamdulillah ga mu'a wannan hamshakin masallaci da ke garin rigacikun igabilokar gamman jihar Kaduna a nan Najeriya. Muna ma'alla mai girma da ɗaukaka godiya, kuma muna cikin wa'innan kwanaki goma na farko, wai muna yara ƙanana, sai a ce goma na marmari. goma na wuya goma na ɗokin sallah. To gamu a cikin goman farko wanda Allah yake zazzago rahamarsa ga bayinsa na ƙwarai, Allah ka karɓi ayyukanmu, Allah ka yafe dukkan laifuffukanmu da kurakuranmu, Allah ka ji ƙan iyayenmu kai masu rahama. Allah ‘ya'yayen da ka azurta mu da su, Allah ka shirya mana da su, Allah kai mana taimako kai mana jagora. Malamanmu da suka ba mu tarbiyya suka gabata, Allah muna addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta masu ya masu rahama. Shugabanninmu da suke shugabantanmu a tafiyar addinin Musulunci tun daga kan Sheikh Muhammadu Saniya ya jingir da abokan aikinsa. muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya ɗora su a kan daidai, kada Allah ya bar su da hikimar su ko dabararsu, Allah kai mana gudunmawa kai mana jagora. Na'am alaramma.
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق To da yake surar bayan ta ambaci siffofin muminai sai kuma aka dawo aka biyo baya da yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake halitta. Banda wannan akwai wasu abubuwan da ke jikinka, ga su suna jikinka amma kai baka ma san da su ba, ma'ana ko da ka san su, kila in aka kirga maka da su a kirge. sai kaga an sake fito ma da abubuwa fili Allah ya ce wala kad khalaqana fawqakum sab'a dara'iq abin nan dara'iq mun halicci hanyoyi guda bakwai a burbishinku. Malam ya ce, ɗara'ik ɗin nan jam'i ne na ɗariƙa. Jam'in ɗariƙa abinda ake kira ɗariƙa hanya, ko dai kyakkyawar hanya ko mummuna. Ba can wani guri Allah ya ce, walau an na husta kamo alar ɗariƙati ba, وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا
Allah ya ce walau annahu istaqamu ala tariqati ina ma daida a ce musulmi muminai masu imani su tsaya akan daidaitacciyar hanya guda ɗaya tallin tal la'askainahum ma'an gadaka da mun shayar da su ruwa mai yawa wani malami ko son zuciya ne ko rashin sanin fassara alkur'ani ne wallahu alam da yazo ya karanta ya ce walau annahu istaqamu ala tariqati ina ma dai da sun tsaya akan yin tariqa su kadai kurin la asqainahum ma an gadaka da mun shayar da su ruwa mai yawa haba mana nan ana magana ne akan ina ma dai da mutane sun tsaya akan miƙaƙƙiyar hanya guda ɗaya tallin tal da Allah ya shayar da su ruwa mai yawa. To malam ya ce, ɗara'ik ɗin nan jam'i ne na ɗariƙa, wahiya a ɗurƙu dakila fil jismi. Hanyoyi wa'inda yake suke a- akwai hanyar da abubuwa ke shiga cikin jikin mutum, wahiya alfammu. baki wal anfu da hanci wal uzunu da kunne wal ainu da idanuwa wasadayu da nono wal farju da farji wal duburu da dubura aji hanyoyin guda bakwai kuma abinda zai baka sha'awa kaga gafanmu baki idan kana ainihin bacci dutse ya sauro da mayace shi ba zai iya shiga bakinka ba. Haka nan abin nan bayan fanmu amp ba za ka ga ya zo kana bacci wani abu ya zo ya shiga ba, ko ya shiga ta uzun ta kunne, ko ya shiga ta al'ayin wato ta idanuwa ko ta sadayu, nan ma babu kafar shiga, duk da dai akwai kofa a jiki, walfarju. haka nan farji wa dubur in an ce farji ya haɗa na namiji da na mace Mm. wa Allah ustaqamu ala tariqati na faɗi daidai Allah ya saka da alkhairi mun gane wannan ko to kaga wa'innan hanyoyin da aka ambaci farji ya haɗa na namiji da na mace duk akwai kafafe a ciki wa dubur da dubura wa ma kunna anil khalqi Allah ya ce ba mu kasance ba dangane da halitta
لأنه domin inda Allah ya saukar da ruwan da yawa, lauka tura la'ahalaka.
da ruwan ya yawa to da sai ya zo ya halakar da mutane mun gane wannan ko to sai aka saukan mana da ruwan gwargwadon bukatan mu fa askannahu fil aradi da Allah ya saukar da ruwan sai kuma aka zaunar da shi akan ƙasa ko da kana ganin ya shige cikin rijiya sai an huda rijiya ko a cikin koguna da sauran gulabe wa inna ala zahabin bihi laqadirun kuma inda mun ga dama sai mu tafiyar da ruwan da muka saukar din in Allah ya tafiyar da ruwan bashi faya mutuna ma'a dawabihim adashan sai mutane su mutu su da dabbobin su ba ruwan da za a sha kaga wannan ya kamata mu ƙara yi ma Allah godiya akan wannan ni'ima da Allah ya mana bayan haka fa
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون fa an sha'ana lakum bihi jannatin min nafil ta dalilin saukar ruwan saman nan sai Allah mai girma da ɗaukaka ya samar da dabinai ga sunan da tsawo wa a anabin da inabi kuma aka sarrafa wakihul arab abinda yasa aka ambaci dabino aka ambaci inabi su ne mafi yawancin 'ya'yan marmari vegetable vegetable fruit wanda larabawa ke amfani da shi lakun fiha fawake ta dalilin wannan ruwa da Allah yake saukarwa sai kuka sami fawake kayan marmari kasiratul masu yawa wa minha takuluna daga ciki abi- akwai abin da kuke ci saifan washta'a lokacin rani lokacin bazara da lokacin rani ko da wani lokaci Allah mai girma da ɗaukaka yana kawo muku irin wa'innan vegetable fruit da lokacin damuna da lokacin da ba lokacin damuna ba. Na'am, وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبل للعاكفين
wa'an sha'ana Allah ya ce, kuma muka sh- faran maku da shajaratan wata itaciya ta kharuju min ɗuri sina, wadda take fita daga ƙarƙashin ɗuri sina, jabalun ne, tumbitu bidduhun wadda take fitar da mai, man fetur, kurut oil, waye, waye, waye, duka gayi nan daban-daban wanda Allah mai girma da ɗaukaka yake fitarwa gare ku. Wasu, a, wa menene? Wasu bigin lil'akilin, sannan kuma da ainihin rini, a rina- a rina maku miyar kuka, miyar kuɓewa, miyar taushe, miyar zogala, da waye, wasu bigin lil'akilin da kuma rini ga masu ci. Ma'ana, ai, idamun yusbagun luƙuma, ma'ana miya wadda ake rina loma da ita, bigamsa hafihi, sai a dilmiya ainihin loma cikin miya, wa huwa zait shi ne wannan man da kuke samu, Allah yana fitan muku da shi. Ai, ya kamata, ku gode wa ni'imar da Allah mai girma da ɗaukaka ya yi maku a kan wa'innan ni'imomin. Na fata mun fahimci wannan. To, Ibn Uyaina da aka ce saba a ɗara'ik ɗinnan da na karanta ɗazu sai ya ce saba a samawat, sammai bakwai. unzur sahihul bukhari yace in kana so kana iya duba sahihul bukhari amma mariga yace kabbakar mahmud gumi sai ya dauki wani tafsirin sai ya fitan mana da wa'innan hanyoyi guda bakwai ya fitan mana da baki da hanci da kunne da ido da abin nan no abin nan nono da ainihin farji da dubura amma wani malamin tafsirin sai ya faɗi wannan fassarar wallahu a'lam Ƙarin sharhi akan wa'innan ayoyi, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه summa yahiju ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حراما inna fi zalika Allah ya ce alam tara baka gani ba ya kai mai sauraron karatu annallaha anzala minas sama'i ma'an Allah ne ya saukar da ruwa daga sama fasalakahu yanabi'a fil ardi sai Allah ya rika gudanar da ruwan nan yana bin kwararo kwararo labi labi lungu lungu cikin ƙasa thumma yukhriju bihi zar'a sannan ta dalilin wannan ruwan sama sai kaga Allah ya fito da tsire-tsire daban-daban mukhtalifan alwanuhu wa'inda suke da bambance-bambance wajen launi wani mai kanshi wani mai yami wani mai wari haka zaka ji thumma yahiju fatarahu musfarran a kwana a tashi kuma in ruwan sama ya bushe ya dauke sai ka ga wa'innan nunannun abubuwan da da suka baka sha'awa a gonaki da furanni sai su bushe su yankwane thumma yaj'alahu futama sai Allah ya sa shi kamar karmamin da aka ci aka tattake inna fi zalika kaga cikin kula da irin wa'innan abubuwan shi ma la zikira da ulul albab ai wa'azi ne ga wa'inda yake ma'abuta hankali wa'inda suke iya gane abubuwa basirar su ta sa su ƙara jin tsoron Allah kuma tauhidin su ya ƙaru sai nau'i na hudu wa inna lakum fil an'ami
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون
wa inna lakum fil an'ami lalle a cikin dabbobin ni'ima su ma akwai al- abin in aka ce dabbobin ni'ima ana nufin al'ibil raƙumi walbaƙar da saniya wal ganam da tumaki to a cikin harkokin halittar da Allah ya muku ta raƙuman nan da shanu da tumaki da awaki la'ibura akwai wa'azi abin kuɗa izatun ta'tabiruna biha akwai wa'azi da ya kamata ku yi la'akari da shi nusqikum Allah ya ce muna shayar da ku mimma fi buduniha Allah ya ce muna shayar da ku abin da ke cikin cikin dabbobin nan na nono walakum fiha manafi kathira kuma ga amfani mai yawa min al-awsaf wal awbar wal ash'ar wa ghairi zalika aswaf nau'i ne na gashi na ainihin dabbobi su ma aubar gashi ne ash'ar shi ma gashi ne kowace dabba da irin nau'in ga- gashinta wa gairi zalika da wani wannan wa minha ta'kuluna kuma daga cikin dabbobin nan da aka ambata daga ciki akwai abin da kuke ci ku ci luhumuha naman su ku ci naman ragumi ku ci naman saniya ku ci naman awaki ku ci na tumaki mun gane wannan duk ire-iren wannan ya kamata ya zama maku wa'azi kuma ku ƙara samun natsuwa a ƙara samun tauhidi wa alaiha وعليها وعلى الفلك تحملون wa alaiha a cikin wasu dabbobin da Allah ya maku ni'ima da ita kamar ragumi wa alal fulki daga cikin ni'imomin da Allah ya maku ni'ima da shi akwai jiragen ruwa tuhumaluna wa'inda kuke dora masu kayayyakinku tarkabuna wa tahmiluna alaiha azqalakum ko ku zo ku hau kansu kuma ku dora masu kayayyakin ku ko na fasauci ko sauran kayayyaki don Allah ba kwa godewa ni'imar da Allah ya muku akan wannan ba yanzu da Allah ya ce inna wa inna lakum fil an'ami la ibra dinnan yace wa lakum fiha manafi'i kathira wa minha ta'kulun koko mimma abin nusqikum mimma fi buduni hako Allah yace muna shayar da ku a inda cikin suratul nahl sai Allah yace wa inna lakum fil an'ami la ibra mhm wa inna lakum fil an'ami la ibra a cikin dabbobin nan na ni'ima akwai abin da akwai abin kula da ya kamata ku kula da shi nusqikum mimma fi budunihi muna shayar da ku daga cikin abin da yake cikin cikin dabbobin nan me ake shayar da ku wani abu ake shayar da ku yana nan a tsakanin min baini farsin wa dami yana tsakanin a menene kayan cikin nan tumbi da jini yana tsakanin tumbi da jini amma tsakanin tumbi da jinin nan sai Allah ya tace maku labanan khalisan sai a tace nono tsarkakakke in ka zo shan shi ba za ka ga jini a ciki ba in ka zo shan shi tun da tumbi kashi yake ajewa ba za ka ga kashin a ciki ba labanan khalisan tsarkakakken nono tatacce kuma sa'igan lisharibina mai saukin haɗewa ga masu sha to Allah ba kwa godewa Allah ba akan irin wannan ni'imomi da Allah ya mana alhamdulillah ci gaba Allah ramma ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وأنتم بالعين غيره أفلا تتقون ثم شرع تعالى يبين معنى الإيمان sai kuma Allah ya ci gaba yana mana bayanin ma'anar imani kama allamahu ar-rusul umamuhu ko kamar yanda allamahu ar-rusul umamahum kamar yanda manzanni suka sanar da mutanensu faqala sai Allah mai girma da daukaka yace wa laqad arsalna nuha ila qaumihi haqiqa mun aiki annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanen shi ya kira su zuwa ga bauta ma Allah shi kaɗai kada a haɗa shi da kowa. Da aka ce ya kira su, faƙala ya ƙaumi ubudullaha, ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah, bi ma'ana haɗiƙu Allah wa wahiduhu, ku yi ma Allah ɗa'a ku kaɗaita shi malakun min ilahin gairuhu, ba ku dafa wani abin bautawa in ba Allah ba. afala tattaqun shin ba kwa ji tsoron Allah ba takhafuna uqubatahu ku ji tsoron uqubar da Allah zai yi maku bi ibadatukum gairahu in kuka bauta ma wani Allah ba Allah ba ba kwa ji tsoron Allah ba ku daina yin wannan mummunan ɗabi'ar to me mutanen shi suka ce mai
قومه
na'am فقال الملأ sai mala'u manya-manyan masu jin daɗin gari wa'inda ake kira who is who, wa'inda ba sa son wa'azi. mun gane wannan allazina kafaru mala'ul ladina kafaru min qaumihi daga cikin mutanen shi sai suka rika gaya wa mutanen annabi nuhu alaihi salam ma hadha illa basharun mislukum kai yanzu mutum dan uwanku yazo yana maku wa'azi ku yadda da wa'azin ma haza illa basharun mislukum shi fa ba wani abu bane daban face mutum ne irin ku kawai ya kirkiro wannan hanya ne yuridu an ya tafaddala alaikum ya zama mafifici madaukaki akan ku bi an yakuna matabu'an wa antum atba'ahu shi ya zama shi kuke bi ko kuma ku ne mabi'a kai da Allah ku kyale shi ولو شاء الله الله إيا الله يعبد غيره إندا الله بيسو أبوتا موني باشيبا لأنزل ملائكة بذلك da sai Allah ya saukar da mala'iku da wannan dalilin su zo su yi maku wa'azi la basharan ba mutum ɗan uwanku ba. Kuma irin wannan wa'azi da ya zo yana yi ma sami ina bi hadha allazi da'a ilayhi nu mu ba mu taba jin irin wannan da'awar da annabi nuhu yake yi ba min tauhidi ta kadaita abin bautawa fi aba'ina al-awwali mu ba mu taba jin irin wannan labarin a gurin umamun almadiya sauran al'ummomin da suka wuce kafin mu ba kai ku ci gaba da abubuwan in huwa إن هو إلا رجل به جنة in huwa shi nuhu ba komai bane illa rajulun bihi jinna mutum ne wanda yake da ɗan taɓin hankali Eh, yana da taɓin hankali kaji saboda haka فتربصوا به حتى حين saboda haka fata rabba su biyu kuɗan yi mai jinkiri zuwa ɗan ƙanƙanin lokaci hatta yi ila zamani mauti shi ma zai mutu ku huta da wa'innan wa'azin da yake yi to me annabi nuhu ya ce قال رب انصرني بما كذبون sai annabi Nuhu alaihi salam ya ce, “Ya Allah ka taimake ni akan ƙaryata ni da suke yi, na zo ina wa'azi a matsayina na annabin ka manzo, amma suna ƙaryata wa'azin da nike yi. Na'am, فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا sai Allah ya ce, abinda za ka yi tun yanzu, tun da sun iya karɓar wa'azi, to za mu halakar da su ba daɗewa. amma ya za a yi kai samu manya-manyan itatuwa ka rika sarewa sai ka sassaƙe su sai ka rika yin alluna allon jirgin ruwa wanda za ka yi jirgi wanda jirgin zai daga da ku ranar halakarwa ba wahaina ilaihi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu anisna'il fulk ka yi jirgin ruwa, bi a ayunina shi jirgin ruwan a lokacin da kake gudanar da yin shi zai rika gudana ne da wahayinmu, bi mar'a minna. Da idan muna kan sanda ake yin abin, mu za mu ce sa abu kaza guri kaza, sa abu kaza guri kaza, wa hifizina kuma da tsaronmu. mun gane wannan ko wa wahayina da wahayinmu fa idza jaa amruna وإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوج اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Fa'iza ja a amuruna, bi ihilakihim, to lokacin da umarninmu ya zo na halakar da su, wa fara tanur, tanur, falalan ƙasa ake kira tanur, sai ya fara bulbulo da ruwa likhabas bilma yana ainihin burtso da ruwa sama wa kana zalika alama dinu annabi nuhu yana ganin wannan ya gane to alamar halakar da mutanen nan taso to in kaga wannan alama fasluk fiha to ka dauka a ciki cikin dabbobin da za a tara wa'inda za ka shigar da su cikin jirgin ruwan nan udkhul fis safina ka shigar a cikin wannan jirgin ruwa min kulli zawjaini ithnaini kowane bangaren dabbobi guda biyu kowane bangaren dabbobi dauki mace dauki namiji dauki mace dauki namiji shi yasa aka ce zawjaini ithnaini zakaran wa unsa sai marigayi a sheik abubakar mahamud gumi Allah ya gafarta mai ya ce wa fil kissa ya zo a wata kissa annallah ta'ala hashara lahu abin nan hashara linu asiba sai tara mai duk namun daji wa ɗaya da tsuntsaye wa gairihi ma da waninsu faja'ala ya zurbu biya daihi fi kulli nau'in sai annabi nuhu alaihi salam sai ya zo da hannayen shi sai ya bigi nau'in dabbobin nan fataqau yadahu al-yumna ala zakar sai hannun shi na dama ya fada kan namiji wal yusra ala al-unsa sai hannun shi na hagu ya fada akan mace fa yahmiluhuma fis safina sai ya dauko biyun nan sai ya sa su a cikin jirgin ruwa haka ya dingi wa halaka aka halakar da kowa illa man sabaka alaihi alqawlu minhu sai wanda zance ya gudana akan shi bil ihlak fala tahmiluhu fiha su wa'innan halakakum karka dauke su a ciki su waye wa huwa zawjatuhu wa waladuhu akwai matar shi akwai dan shi kan'ana su wa'innan kafirai ne mun gane wannan Allah ramma ko zaka tuna abinda Allah ya karantar da mu a suratu Hud inda Allah ya ce wa yasna'ul fulka wa yasna'ul mulk annabi Nuhu gayi nan yana kera ko yana yin jirgin ruwa wa kullama marra alaihi فَمَرَّ عَلَيْهِ مَرَّةٌ مِّن قَبْلِهِ سَخِرُوا مِنْهُ duk lokacin da mutanen shi suka wuce annabi Nuhu yana sana'anta jirgin ruwa ya ɗauko kusa ya ɗauki allon jirgin ruwa yana haɗa wani da wani yana buga kusa zai a rika yi ma annabi Nuhu izgili ah Nuhu barka da aiki yanzu kuma annabtar ta ƙici ne aka koma kafinta izgilanci fa'ida ma kana mana ‘yan kujeru da ‘yan gadaje da ‘yan abubuwa, aida mun zauna lafiya. Wa kullama marra alaihi mala'un min ƙaunihi sakiru minhu, sai su rika yi mai izgilanci. Kala,
قال إلا تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون kala sai annabi Nuhu ya ce musu, In taskaru minna, in har kuna mana in- izgilanci a yau, fa inna nassaru minkum kama taskaru. Mu ma za mu rama, alƙiyama za ta tsayu. alƙiyama za ta tsaru, tsayu za mu rama, fa saufa ta'lamuna سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم fa saufa ta'lamuna da za- da sannu za ku san man ya'tihi azabun yukhzihi da sannu za ku san wanda azaba za ta zo wanda za ta kunyatar da shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba ta sauka akan shi wacce take dawwamammiya Allah ya tsare mu saboda haka ba wa'inda aka abin nan tseratar illa man sabaka alaihi alqawl ko Mhm.
وما آمنه معه إلا قليل
Allah ya ce wa man amana da wanda ya imani da Allah wa ma amana ma'ahu illa galil ba wa'inda suka yi imani da annabi Nuhu sai yan kaɗan kanu sittatu rijal wa ma'ahum nisa'uhum a wata ruwaya aka ce mutum shida ne da matayensu kaga su sha biyu kenan wakila jami'u man kana fi safina ko ko aka ce duk ma wanda yake cikin jirgin ruwan samaniya wa saba'una ne mutum saba'in da takwas ne nisfuhum rijalun wa nisfuhum nisa rabi maza rabi mata sai Allah ya ce amma wala tukhatimni fil ladina zalamu amma ba na so kai mun maganar azzalimai ma'ana man ahalaka haka ne ko man ahalaka wa qaumuka wa'inda suka halaka da mutanenka min ahalika min ahalika wa qaumika jamil ma'ana wanda ya halaka da kuma mutanenka bitarki hilakim ka roƙe ni wai kada in halakar da su innahum mugraqun lalle haƙiƙa su abin halakarwa ne na'am فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين bai zastawaita idan ka daidaitu kai anta wa mamma aka kai da wanda ke tare da kai masu imani alal fulki akan jirgin ruwan nan faqul alhamdulillah kace godiya ta tabbata ga Allah allazi najjana min alqawmi zalimin wanda ya tserar da mu daga ainihin mutane azzalimai ma'ana alkafirina wa ihlakihim da halakar da su da Allah ya yi. wa qul rabbi anzilni
وقل رب أنصرني منصرا مباركا وأنت خير المنصرين
وقل أيضا كما كساكي دي فدن wannan kalmar dalaban litamamin ni'ima dan neman cikan ni'ima rabbi anzilni munzilan ya Allah ka saukar da ni masauki mubarakan wanda yake mai albarka wa anta khairul munzilin ya Allah kai ne fiyayyen mai bada masauki bari in baku bara kyauta fi sabilillah ba tare da kun ban ko kobo ba duk lokacin da ka shiga gari kana bako karanta wannan ayar ka sha mamaki ka karanta ta ka ce rabbi anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin in Allah ya so ya yadda zaka ga Allah ya saukar da kai a masauki mai kyau mun gane wannan to
قال لا عاصم اليوم بأمر الله إلا
zan hau kan wani dutse ya sani da daga ainihin bala'in wannan ruwa kala sai annabi ruwa ya ce bai a'a dana ka kai da ikanka la azuma da yau daga wannan al'amarin na Allah sai wanda Allah ya rafa suna cikin wannan magana wahala bai na kuma rubutu sai ta kowa ruwa ta juya ta ruda ba kan miliyan rubutu sai ka tsara ya zama to da cikin mutum da Allah.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وضلعي Sai Allah ya ce ya ke ƙasa rike ruwanki a kan ne ruwa. Ke ma sama rike ruwanki da ta zubo da ruwa. To me ya faru?
وغيظ الماء وقضي الأمر Ruwa ya tafi cikin sassanin ƙasa yana shigewa.
واستوت على الجود Allah ya gama hukunta al'amarin shi wannan jirgin ruwa ta annabi Nuhu alaihi salam wasta wakala judi sai ta daidaitu ta tsaya a kan wani dutse da ake kira judi.
وتلك قولا للقوم الظالمين Allah ce nisanta ya tabbata ga mutane waɗanda yake azzalimi.
ونادى نوح ربه قال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق Ta san dangantaka tsakanin uba da ɗa. Yanzu inda za a biyo ɓarawo da gudu barawo kuta riga barawo nan yana shigowa ɗakin goyi da ta goyi shi da ƙarshen zai ya ce ai bai bai shigo nan ba duk da ta san abin da yake yi abu ne mara kyau amma saboda ƙauna da soyayya da dangantaka wata bai wani allah wata mata allah na aka yi haɗarin mota da aka yi haɗari suna cikin irin su tashi wa wuce sai mota ta kama da wuta wata mata mai goyo tana baya sistin baya aka yi aka yi a fito da ita da kasa aka kasa ga mota da shi da wuta da ta dunkula hannunta ta doki gilas din baya gilas din ya fashe da wurgunan nata sai dai bai haka. Rikiya masa لا يتأذي الديرة لتدعى لك أكبر بالله saboda haka wala da ruhu rabbahu sai annabi ruhu ne dai duk da zai dan ya ji shiga jirgi sai ta ga roƙon Allah da girma da daukaka yace ya Allah inna ibni min akali dan da rauka ya Allah cikin fadin na yake ya Allah na fata kawarin da gaskiya ne ya Allah inna wa da kafa وأنت أحكم kuma الحاكمين ya Allah kai ne mahukunci masu hukunci kai ne da yin hukunci a kan masu hukunci ya Allah a taimake ni a tsayin mun da wannan rana wa ya Allah to me Allah ya ce mu قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
sai Allah da girma da ɗaukaka ya yi ma'ana da Adam a annabi Nuhu alaihi salam tsawa yace innahu laysa min ahlika ba ya daga cikin familinka ba ya cikin innahu amalun ghayru salih shi mummunan aiki ne gaji shi mummunan aiki ne saboda haka falata sa'an nima na isa daga bihin kai ka sake tambaya ta abin da ba ka da yi a kan shi ni leo ka annabi shi kuma leo nan ka gafi kai ka sake tambaya ta abin da ba ka da yi a kan shi bayan wannan sai Allah ya sake cewa annabi mu inni a izuka an ta kuma da nan jariri ina maka wa'adi kasar wajen cikin bangaren jariri ni ne yake haka ka gari kai kuma ne yau ka annabi manzo ni da sani ki wanda ya sani haka to Allah kai musulmi ne hankali ne ba ka samu nutsuwa ba ka zuci wannan annabi ne annabi ne kuma yana daga cikin ƙulin adami da rufe ba Allah ya buga mana misali a kan matan shi ba wa zarafin yawon ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط kanata كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
na فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا قال المثالي لأن لا يبقى للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط قامت النبي نوح كافرة قامت النبي لوط كافرة sai Allah ya ce kana ta ta ta afsiri min ibadina salihaini ga su a karkashin bayan mu na bayan fakana tahuma sai suka halince su su kafirai mazajen su musulmi saboda haka zaman su da annabawan nan alam yuguniya al'umma min Allah shay'a bai amfana da su da komai ba da suka mutu faƙila da kulan nara ma'adashi da aka ce musu ku shiga wuta tare da masu shiga wuta wannan bai sai zama wa'azi gare ka ba lokacin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashirataka وأنذر عشيرتك الأقربين lokacin da aka saukar mai da wannan aya kai wa'azi ka gargadi ɗan uwanka na kusa sai manzon Allah ya fita tsakiyar zuwa ga bani Qurayshawa yace ya bani Abdullah ku nemi yadda za ku bauta ma Allah ku zauna lafiya da shi ranar tashin alkiyama la ubuni an kun min Allah shay'a dangantaka ta da ku ba za ta amfani ku da komai ba ya bani hashim ku nemi kyakkyawar alaka ku bauta ma Allah kar ku haɗa shi da kowa idan alkiyama ta tsayo la ubuni an kun min Allah shay'a ba zan tsare ku da komai ba a gaban Allah. Ya safiya abata Rasulallah ya ce safiya gwaggon manzon Allah mi ke ki tsaya tsayin da ka ke bauta ma Allah kar ki haɗa shi da kowa wajen ibada idan an kiyama ta tsayu la ubni anti min Allah shay'a wallahi ba zan iya tsare ki da komai ba a wurin Allah. ya sake cewa ya faɗi musulunci muhammad ya ce faɗi ma'ayar muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salini min mali mashiriki duk abin da suke so ki tambaye ni na dukiya ta tambaye ni zan barki amma tsakanin ki da mahaliccinki tsaya ki bauta ma Allah la ubni anki minan nashiya ba zan tsare shi da komai ba idan an kiyama ta sai ba haka kawai Allah ya magana ba to sai ruci ne ke ciya ba da aljanna kaza abin da ya kamata kai ne ne ga maka ka ce a ai aljanna na nan na kokarin ne mata a wurin Allah ba ni sabe ne ba ba kan ka kuma kawai ya bani ko نعم أو يجب المدينة كما أيضا كافي كل جماعة في زلة البيئة وإقامة السنة تفارة واسعة haka ɗan kowannan suke zuwa sai kawai wani hutu ya zo ya nan na kan shi in ya zo sai zo da ɗan guri ya fi da bai bai fasara in ya zo ana nan sallah sai ne ya zo masallaci sai shi ne ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mai tarjama ne ya ce shehu ce ya gaishe mu kuma ya ce Allah ya mawa albarka sai san cewa an ba ba sai ce shehi ya ce bayan haka innani uridu kulla wahidin minkum an yusahidni bi kalaswa wahida shehi ya kai shehu ya samu ba albarka ya ce yana son kowane ne daga cikin ku ya bashi sadakar kula guda daya to shi ne ya shi yawan hulun mutanen masallacin nan aka ce aka wuce aka ɗaɗe da ke garin da ya zai da kuka gai mun gane wannan to saboda haka kada wani mutum ya zo ya yaudare ka kai ka tsaya ka bauta ma Allah kar ka haɗa shi da kowa wajen ibada na inna fi zalika والسفينة لأمر النبي وإليه الكفار لأنك كافرين لآيات أقوي آيوي دلالات على قدرة الله تعالى أقوي نونا ƙarfin ikon Allah wa in kunna lamukari duk da dai mun kasance waɗanda ake jarrabawa ne muktabiriya ƙauniyu bi irsalihi ne da yadda Allah ya aiko shi zuwa gare su wa wa'azihi da wa'azin shi wa ƙirƙira da jarrabawa da aka yi ma adamin iman duk da daɗewar da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma ta ji duka waɗanda suka musulunta da lokacin saba'in da wani abu ba wannan yu'addi ila al-halal yana kaiwa zuwa ga halal kuma a wurin ta'ala wata nisa kuma shi za ta biyo baya nan za mu da ta samu da gari ya waye kuma kada jama'a su manta da neman taimakon da muka sanar na jin sha ɗaya ga wata ne za mu